الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافيا أسبق هدوء جوة بالقعدة بالحجة جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina a shekaru hudu da arba'in da shida daidai da talatin ga watan Mayu shekarar dubu biyu da ashirin na to talatin da ɗaya ga watan Mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya da wanda masallaci mai albarka masallaci juma'a na darar Qur'an da ke nan ganyen kuda kaminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitab tauhid alladhi huwa haqqu Allah 'ala al-'abid wallafar al-'allama babban shehu malami mai da'awa mujaddadi Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala wannan shi ne darasinmu na 63 66 a cikin jerin girka wannan littafi muna nan a babin da malamin man take da cewa babu qaulin Allah ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum kafirun mun gama wancan babi na baya babu man jahala shay'an min al-asma'i was sifat wanda muka fara yin muqaddima game da wannan babi wanda za mu dauke shi gaba da yanzu insha Allah ta'ala a abinda wannan mawallafi yake nufi a wannan babi ya buɗe wannan babi ne da ayar alƙur'ani mai girma ba da ra'ayi na kansa ba ko wani bayanin da shi ne a karan kansa a ya kawo ayar alƙur'ani mai girma sannan ya kawo fassara ta yi wato malamai magabata na ƙwarai daga cikin tajirai Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu baki daya wannan aya tana cikin suratul nahl kamar yadda muka yi bayani kuma tana bayani ne bayan lissafin ni'imomi daban-daban waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ainihin wato mutane sai Allah yake cewa ya'rifuna ni'matallah suna sanin ni'imomin Allah suna tabbatar da cewa waɗannan ni'imomi na Allah ne thumma yunkirunaha amma sai su dinga musu na wannan ni'imar malamai da yawa sun fassara wannan ni'ima da cewa abubuwa kamar haka an gane wannan ko kamar yadda malamai suka faɗa wasu malaman ce wannan ni'imar da ake nufi a wannan aya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana sun kafin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi alhali sun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ina fata an gane wannan wannan shine fassaran ainihin wato Sufyan da ainihin wato Suddi wasu daga cikin malamai suke cewa abinda ake nufi sun san irin abin da Allah ta'ala shi fada musu da ni'imomi iri iri daban-daban su da kansu suna iya kirdiye waɗannan ni'imomi amma kuma gashi wata lokaci wata ni'imar sai ga mutum yana dingina ta zuwa ga wani zuwa ga ainihin wato mahaifinsa ya ce ai wannan ya gada ne tun iyaye da kakanni ai sun gaji kaza a gidansu ba wai Allah ya gadar musu da wannan abin ba kaga wannan jingina ni'ima ne zuwa ga wanda ba shi ya wannan ni'imar ba kima ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani yawwa sannan Imam Mujahid ibn Jabr yana cewa هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها أنا نفي أنا شيني ورن زما da ni'imomi na dabbobin ni'ima da Allah ya bai wa mutane da dukkanin ma irin abin da Allah ya ba mutane na arziki والسرابيل من من الحديد والثياب da yadda Allah ya bai wa mutane ainihin wato da ake ce mata sulke na yaƙi da kuma tufafi ta'rifu hadha kuffar quraish thumma tunkiruhu bi an taqulu kafiran qurayshawa sun san da wannan amma duk kafir cewa Allah su dinga cewa hadha kana li abaina fawarrafuna iyyahu ai duk waɗannan abubuwan dama na iyayen mu ne suka ba mu gado kidan kaga shirka ce a cikin rububiyya ba su kadaita Allah subhanahu wataala da samar da wannan ni'imar da kuma tabbatar da ita gare su ba ina fata mun gano wannan jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace amma da zaka tambaye su wane ne mai azurtawa za su ce maka Allah ne amma kuma anan sun ce sun gada ne ai iyayensu ne suka gadar musu kai ka ce ba Allah bane subhanahu wata'ala ya gadar musu da wannan ainihin wato arziki ne jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dakar da mu laka jama'a kun ji kamar yadda malai ya kawo mana wannan batu suna sane da waɗannan ni'imomi na Allah sai dai mafi yawan su suna kafirce waɗannan ni'ima ta hanyar inkarin su da jinginawa zuwa ga Allah to wannan babin yana magana da ba kan wannan ne jingina ni'ima ga wanda ba shi bane wanda ya fara ni'ima a farko ko ba shi bane wanda ya sabbaba samun wannan ni'imar a karan kanta ina fata an gane wannan to malam sai yake cewa qala mujahid ma ma'anahu mujahid ibn jabr Allah madaukakin sarki ya ji gansa ya faɗi magana wanda ma'anarta wa huwa qawlu rajul shine mutum ya ce hada mali wannan dukiya ta ce warraftuhu an aba'i na gaje ta na gaje ta ne daga wajen wa daga wajen iyayena an gane wannan haka ne haka yake cewa don haka faɗin wannan maganar tana daga cikin ainihin wato bijircewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan yawwa wa qala aun ibn abdullah mana aun dan abdullah Allah madaukakin sarki ya ji kansa shi kuma ya ce wannan aun ibn abdullah din babban malami ne shine aun ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud al-hudayr babban malami ne ya rasu jira na shekara ɗari da ashirin ainihin wato bayan hijira Allah ta'ala ya jikarsa an ya ce shi ne faɗin mutum laula fulanin lam yakun kaza inda ba dan wane ba ai da kaza bai faru ba jama'a mun gane wannan misali yanzu mare lafiya ne ya ta bisi aka ce masa ai lallai wannan aikin in ba a yi ba nan da awa kaza mari lafiya zai iya samun wata matsala amma shi likita ya faɗi abin da yake ganin ya saba faruwa ne ta hanyar ilimi amma ba shi da yaƙinin tabbas wannan mara lafiyar mutuwar zai ko kuma wannan abin mummuna zai same shi inda bai tauhidi haka ne ko ba ka bane amma a ɗabi'ance an saba wanda yake da matsala iri kaza don su maka likitocin sun saba rikicewa kan wasu abubuwan wani lokaci mutum zai ga abin da bai taɓa gani ba wanda ko a ilimin likitancin ma ba a taɓa rubuta wani abu kan wannan abin kuma zai gan shi mun gane wannan shi yasa wani malami ya yi rubuta wasu baitocin na hikima yake cewa lillahi fil afaqi ayatun لعل لعلك ما أقلها إليه هداك إيش كذا ألا ينادى وسآيوي أدد الدنيا بجدا لعل ما في قرنش من أن آيوي توزى الله تعالى زي شرية لكي سنليا كلم وأن آيوين الله نفت عن قال وانا جزي مثالي إذا هنم مسيري wani likitan zai ce maka kai wannan hannunka sai dai a yanke shi an gani wani kuma yana zuwa in ya kalla sai ce a wannan abu ne mai sauki a nemo kaza a nemo kaza a sha kaza a shafa kaza shikenan ko sai ko Allah sai gani ya koma ko قل للطبيب تخطفت يد الردى ما الذي آواك تهكني ذاك تدعى أبوه إلي جبل دبل to yanzu misali wannan mara lafiyar sai aka zo aka yi masa operation da aka yi masa tiyata aka cire wannan ciwon aka dawo da shi daki jama'a mun gane wannan so bayan an dawo da shi dakin me ya faru wani wanda zai ba da labari ki da shi ya kawo mara lafiya sai ba da labari ta tab ai da ba dan likitan nan ba ai da wannan ya mutu an gane wannan to wannan shirka ce shirka ce amma karama ba ta fitar da mutum daga musulunci sai dai babban laifi ne a wurin Allah a nan me ya kamata ya ce na'am ina tambaya me ya kamata ya ce to kaga wannan kai tsaye inda ba don Allah ya kaddara ba sannan da likita da ya yi ƙoƙari wajen yi masa aikin nan kuma aikin ya yi kyau to da wani kaza ya faru da shi kaga yanzu ya mai da abin zuwa ga wani zuwa ga Allah ta'ala shi kadai sannan ai kai daga jin sannan ka sa akwai bambanci tsakanin wa tsakanin Allah da ainihin wato abin halitta wajen gudanarwa amma da za ka ce da ba dan Allah da wani ba to kai tsainin ma ka ka taka fawo me yasa saboda anan ka hada aikin Allah da wani a kalma guda daya wannan munan ladabi ne ga Allah subhanahu wataala wajen furuci Allah ya sa mana ganewa jama'a shi yasa waɗannan abubuwan jama'a suna da suna da zurfi kwarai da gaske idan ba mutum ya zo ne a gaban malamai yana sauraron karatuttuka ba yana da wahala ma ya kalli irin waɗannan matsayin wani abu saboda wani abu ne wanda ya saba gudana akan harsunan mutane kuma an waye gari ba sa ganin shi ma a matsayin wani abu ko matsayin wani ne jama'a mun gane wannan ko to don haka mutum ba zai faɗi wannan magana wannan magana ibn jarir ya yi mu wato rawaito ta jama'a mun gane wannan ko wa qala ibn qutayba malik ibn qutayba ya ce wa ibn qutayba shine abdullah ibn muslim ibn qutayba الدينوري الحافظ babban malamin tafsirin alkur'ani ne sannan malamin hadisi ne ya rasu jira shekara ɗari biyu da saba'in da shida Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa malam ibn qutayba ya ce yaquluna suna cewa hada bi shafa'ati alihatina ai wannan abin da ya faru da ceton allolinmu ne mutum ya kalli wani abu wanda ya faru da shi an gane wannan ko da wani sai ya ce kaga wannan abin ya faru da ceton suwa ne ceton allolanmu don shi da kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa a cikin halittunsa ko cikin mutane akwai masu tabbatar da wannan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bautawa koma bayan Allah wanda bai iya cutar da su komai kuma bai iya amfanar da su komai wa yaquluna sai ka ji suna cewa haula'i shufa'auna 'inda Allah kun ga waɗannan su ne masu ceton mu a wurin Allah yasa Allah ya ce a qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard yanzu ku ne za ku bai wa Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai da kasai baki daya jama'a mun gane wannan ko babu shakka haka ne wannan yana daga cikin ɗabi'un mushrikai sukan faɗi ainihin wato wannan magana cewa ai wannan abin da ya faru kaza to ai iyayenmu ne ko allolanmu ne waɗanda suka yi tasiri da ceton su ne wannan abin ya faru wanda kuma Allah ya tabbatar ceto nawa ne ne qul lillahi shafa'atu jami'an ka ce musu lallai dukkanin ceto ga Allah subhanahu wa ta'ala yake shi kadai lahu mulku samawati wal ard shi ke da mulkin sammai da kasai baki daya ki daga ga fadin wannan maganar shirka ne da Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace to waɗannan su shi jama'a gaba ɗaya suna nuna mana cewa lallai ashe su kansu mushrikai a wani lokaci suna tabbatar da mene rububiyan Allah in ka tambaye su wa ya halitta sammai da kasai ya saukar da ruwan sama yayi kaza yayi kaza cewa ne ne la yaqulunna Allah qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله duk waɗannan za su tabbatar maka da shi amma da hakan wani lokaci sai ga suna jingina wani abin zuwa ga wani Allah kai tsaye mun gane wannan wanda wanda yake nuna maka irin abin da yake na kuskure sannan waɗannan nan su nuna mana cewa jama'a dole ne ka jingina ka jingina kowace irin ni'ima ka danganta ta zuwa gaba zuwa ga Allah ta'ala shi kadai subhanahu wa ta'ala abu na uku dole ne jama'a ya zamto cewa kana taka tsantsan game da danganta ni'ima zuwa ga wani Allah saboda me li'annahu shirkun fi rububiyya li'annahu shirkun fi rububiyya wannan shirka ne a cikin rububiyya ko ko kuwa ai ba wanda tunda ba wanda ke yin halitta ba wanda ke iya tsamar da mutum a cikin musiba babu wanda ke iya kaza da kaza sai wa sai Allah to ko bai kamata ya zamto an jingina ta zuwa ga wani Allah ba jinginawa ga wani Allah daidaita Allah ne a cikin wannan ayyukan da ainihin wato abin halittarsa jama'a mun gane wannan sannan abu na hudu dole ne ya zamto jama'a muna taka tsantsan da bakunan mu idan muna da ladabi wajen lafazi da muke faɗi a bakin mu ko rashin lafiya kai kaka jingina zuwa ga Allah shi ma wannan muna na ladabi ne ga Allah ka ce Allah ya jarce da rashin lafiya na ta faɗi wannan magana ballantana wanda ba shi lafiya sai baka why god why god an gani ku kalli annabi Ibrahim alaihi salam da yake ba da labari game da rashin lafiyansa me yake ba labari yace ba wanda zan bautawa illa alladhi khalaqani fahuwa ya ne sai wanda shi ya halicce ni kuma shi ke shirye da ni wallazi huwa yuqimuni wa yasqini a qira'an abu yaqub al-hadrami ko wallazi alladhi khalaqani fahuwa yahdini wallazi huwa yuqimuni wa yasqini ka gani wanda shi yake ciyar da ni yake shayar da ni sai ce wa idza maridtu amma idan na yi rashin lafiya bai ce in ya sa ni rashin lafiya ba saboda asali ba a jingina sharri zuwa gaba zuwa ga Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala fal khayru kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka ba a cewa Allah ya jarabce ni rashin lafiya a'a sai da ce an jarabce ni rashin lafiya ladabi ga Allah aljannu fa kafin zuwan wahayi Allah ya ba da labarin abin da suke faɗi masu ilimin cikinsu da suka fara zuwa sama suna nemo labarai daga wajen mala'iku so ga an cika sama da tsaro na mala'iku da waɗannan taurari masu tarzatsau masu harshen wuta wanda in sun ji za su tarwatsa su kashe na kashewa su gurgunta na gurguntawa su suke cewa a'a wa anna la nadari mu ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ardi shin sharri ake nufin waɗanda ke bayan ƙasa da shi am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufin musu shiriya kun gane rancen sharrin ba su dingina ga Allah ba ba mu sani ba sharri ake nufin waɗanda ke bayan ƙasa da shi mun gane rancen ai ko ko ubangijinsu yana nufin musu shiriya kaga sun jingina shiriya zuwa gawa Allah sun jingina samar da sharri zuwa gaba zuwa ga wanda ba a sani ba saboda ladabi gaba ga Allah annabi yaqub alaihi salam annabi ayyub alaihi salam Allah ya jarabce shi da mene cuta amma ya ce Allah ne ya jarabce shi ku karanta ayan da ke cikin suratu al-anbiya yace wa ayyuba idna da rabbahu أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كتنا ka ambata wa mutane labarin annabi ayyuba alaihi salam yayin da ya kira ubangijinsa ya ce ya Allah kai ka jarabce da wannan cuta ba Allah ka yi min a'a sai ce anni masani yadurru lalle ni cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin amma Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai saboda ladabi da ya ga Allah Allah ta fastajabna lahu nan take muka amsa masa fakashafna ma bihi min dhur muka yaye masa wannan cutar kenan ba ladabi bane ga Allah kace Allah kai ka jarabce da wannan jinya Allah a'a kace an jarabce da wannan jinya ya Allah an jarabce ni ya Allah kai ne mai ba da lafiya Allah ka bani kai mun kai ta annaba da manzanni ka karanta suratul sad game da annabi ayyuba har ila yau me yace wa ayyuba idna da rabbahu أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب كأن بسلا بنا باو ما نبى أيوب إذ نادى ربه يا عند يشرى أبنججنسا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يشرى اللي شيطان الجني يا شافيني دوحلا دكما عذاب أجفينا رأيتي الله تيجي مش أركض برجلك bubbuga kafanka a inda kake kwance bai riwa ko ina kafafu sun rike ko ina ya riga ya kama riƙewa shi ukun birni ka motsa kafanka ka bubbuga kafanka haka wani ruwa zai zai tsaffo daga wannan wurin sai Allah ta hada mutakalun mini baridun wa sharab wannan wani abun wanka ne mai sanyi kuma abin sha wannan a inda yake Allah ya bashi maganin nan take ya ɗebo ruwan nan ya sha ya wanke jikinsa kawai sai ya warke kuma kawai sai Allah ya masa ruwan kuɗi malam annabi ayyuba ya tuɓe ya je yana wanka kawai sai ga kuɗi ana ta ruwan zinare daga sama haba annabi ayyuba kawai ya ɗauko rigansa kawai malam ya ɗibi kuɗi kawai yana ta ɗiba kace annabi ayyuba har da kai ya ce ƙwarai da gaske wa ya jinki ni'imar Allah na fata gane wani tattare yan kayansa التي وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga tunani a kai shi yasa wato ma da rashin sanin ilimin addini da rashin karanta alqur'ani mutum ya san ma'anar da fassaran wannan ba karamin cuta ba ce Allah ka yaye mana ita Allah ka sanar da mu alqur'ani ba mu ko sanin fassaransa Zaka jama'a kun ji wannan zance kamar yadda ainihin wato mali ya kawo mana ainihin wato a wannan babi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Bayan wannan jama'a sannan mu duba wani abu guda ɗaya har ila a wannan babi. A duk waɗannan abubuwan kaga zance na ukun nan wanda yake cewa hada bi shafa'ati alihatina wannan wace kuma shirka ce wace iri karama ko babba wannan babba ce saboda ya dingina ceto zuwa gaba allolansu ceto ba wani abu ne wanda mutum shi a karan kansa zai iya yi babu mun gane kuwa a mutum ba zai iya yi ceto a karan kansa ba sai Allah ya ba shi ya ba shi izini illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له an gane wannan ne yawwa la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahman 'ahda dan haka ba wani ceto da zai iya faruwa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace qala abu al-abbas malan yace abu al-abbas ya fara wai abu al-abbas hmm wai abu al-abbas kun yi shiru آه مشهود أبو العباس أبو العباس هي ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وأن يرد جيران شكاء أبي بكر إلى عشرين دقيقة الله تعالى يبارك أبو العباس ابن تيمية يشي بعد حديث زيد بن خالد يا فتولى ما حديث زيد بن خالد الجهني أن الله تعالى قال ألا مدوكك ياتي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي باينا سموا يقري ما في إيماني دلي دما تكافر شمو الحديث وقد تقدم وأن حديثي جنون يا رجال قبائل أما كانت وأنه أباب الاستسقاء بالأنواع باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من كانت وأن حديثي كو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuna sanya arzikin da aka yi muku na ruwan sama ya zama shi ne karyatawa gare mu manzo Allah ya ce wanda ya ce Allah ya mana ya mana ruwa ne da falalarsa da ni'imarsa wannan ya waye gari yana da imani da Allah amma wanda ya ce an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza ya sauka a wuri kaza ya ce wannan ya yi imani da taurari kuma ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala shine ƙarshen zancen وقد تقدم wannan ya riga ya gabata wa hadha fi kitabi wa sunna wannan yana cikin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadhum subhanahu man yudhiqu in'amahu ila ghayrihi Allah yana zargin waɗanda suke jingina ni'imominsa zuwa ga waninsa wa yushriku bih kuma suna yin shirka da shi qala ba'd salaf qala ba'd salaf wani ɓangare na yi wato malamai magabata sun faɗi wannan magana me suka ce huwa ka ƙaunihim shi ne kamar faɗinsu kanatin rihu tsayiba kai iskan nan ko tana da daɗi walmallahu hajiban shi kuma sailo shi ne matuƙin jirgin ruwan ai ƙwararre ne wa nahau dalika da makamancin waɗannan مما هو جار على ألسنة كثيرة da yawan abin da mafi yawan abin da ke gudana a harsunan mutane da yawa kun gane karatun ku ji an yi bayani yace abin da ake nufi shine misali a hojojin ruwa ana tafiya an gane to a madadin mutane su ce kai Allah ne ya sanya wannan iska da zamto mai daɗi sannan kuma ya kare jirginmu daga dilmiyewa daga ruwa ko tunda Allah ya faɗa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shine wanda ke tafiyar da ku akan tudu da kuma cikin teku allati hatta idza kuntum fil fulki har sai lokacin da kuka kasance a cikin jiragen ruwa وجرين بهم بريح طيبة كما إفكا ميجاني يزمتو تنا كتاوا أشين أيهم واتوتيكم كذا أشين تيكما أقوي بوبوا أقوي بوبوا تيكم ولا إنزل تنا أوكن جيجي كوتا تفدش بند إجروا التي وجرين بهم كما جرى جرون سنا تفيا رسو بريح طيبة لإفكا ميجاني نبات أنغانا ونن وفرحوا بها suna jin daɗi suna farki da wannan ja'a tarihun asifun kawai ana cikin haka sai ga wata irin iska mai ɗauke da guguwa ko min ja'a tarihun asifun wa ja'ahum al-mawj min kulli makan sai kuma ga ijin ruwa ta zo ta ko ina wa dhannu annahu uhita bihi suka yi tsammanin cewa shi kenan sun halaka da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din suka ji sun fara kiran Allah amma a lokacin za a kira Allah sai ana tsarkake Allah da bauta cewa la in anjana min hadhihi Allah in dai ka tsamar da mu daga wannan bala'i da muke ciki na igiyar ruwa da wannan guguwa lanakunanna min shakirin lallai tabbas za mu zamto daga cikin masu godiya ga Allah masu ainihin kaɗai da Allah da bauta amma sai Allah ta falamma anjahum إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق yayin da muka tsamar da su daga wannan guguwar cikin teku da wannan igiyar ruwa mai murɗawa da za ta harkar da su sai ga su suna zalunci a bayan ƙasa sai su kuma suna kiran wani wanda ba Allah ba to shine malami yake cewa shine yadda zaka ji mai kai ai iskar nan mai daɗi ne wane ne ya kaddara iskar Allah ne in ya ga dama sai ya ce mata zamto mene iska mai guguwa duka nasa ne kuma jarrabawa ne ga wurin Allah to amma sai a jingina abin a ce kai ai iska ce mai daɗi take gudana sannan abin da ya sa muka yi escaping ɗin wannan igiyar ruwan saboda an yi wannan matuƙin jirgin ƙwararre yanzu don Allah wane ne ya tsamar da su Allah ne amma yanzu an jingina tsamarwan zuwa gaba wal mallahu hazzaqan kai ai matuƙin ruwan nan kaftin ɗin jirgin ruwan nan ai ƙwararre ne ko an hau jirgin sama ana tafiya jirgi ya samu matsala a ce kai ai wannan matuƙin jirgin saboda ƙwarewansa ne ya sa muka muka tsira nawa ne aka samu wanda ya fi wannan ƙwarewa kuma Allah ya harkar da su jama'a mun gane wannan ke dai sai dai a jingina abin zuwa ga wani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa na'u zalika da makamancin waɗannan mimma huwa jari ala alsinati kathira wanda yake gudana akan harsunan mutane da yawa daga cikin ainihin wato mutane jama'a ina fata mun gane wannan yawwa abin da yasa wannan ya faru shine saboda sun kaddara sababin samun iran su daga wa wani wanda ba Allah ba shi yasa abin ya zanto laifi an gane wannan saboda sun sani fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan suka hau jirgin sama a jirgin ruwa sai su dinga kiran Allah shi kadai falamma najjahum ila al-barri yayin da Allah ya tsamar zuwa tudu ilahun yushrikuna sai gashi sun koma suna shirka da Allah subhanahu wa ta'ala daga jama'a wannan yana nuna maka cewa wannan hukunci ne gaban me da dukkanin wanda ya jingina wata ni'ima zuwa ga wani Allah an gani ya kuma jingina ta zuwa ga farar da ita ko samar da ita zuwa ga wani wanda yake wani Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu lashi da ta anan kaga mutum ya haɗa kishiyoyi guda nawa cikin zuciya kishiyoyi guda biyu an gane wannan ai Allah ta'ala ya samu lashi kenan ya kaddata Allah ne yayi amma kuma yana haɗa wani da Allah a wajen gudanar da wannan abu Allah ta'ala ya tsare mana imani ma da yake fihi masail na'am na'am eh to ka gani ko eh sai bari sai ya ji ya dawo ai kaji gaji a nan yana ba labari cewa wani direba ne a nan kaduna wanda yake so ake shiga irin luxurious bus ana tafiya zuwa lagos ba fulatani ne ko ya an shiga barayi a hanya sai Allah ya tsamar da su su wuce a baka yana cewa kai ai wani direban kwararre ne ai yana da shi yana da lakani saboda haka idan ya riga ya kama hanya baka samu wanda ba suka ce tab yau zai tafiya ba in sai ya dawo sai ai bukin ina ga ina fata an gane wannan kaga duk waɗannan shirkiyat ne waɗanda sun riga sun shiga zukatan mutane ai shi a karan shi yadda Allah ya jarce shi da dan kankara kawai sai yana ta fama ya ɗau hannu kai yana ta wayo Allah na kaji Allah ma ya zama nashi kadai to wata ban yin ji ba haka bane ba in Allah ya ga dama za iya an taho din sai Allah ya zara ran shi ko Allah ya dago fadda ran shi kawai ya zama kawai baya iya komai sandare sai bayan an yi duk abin da aka yi an gama sannan sai jikin shi dawo yayi me Allah bai iya ba irin wani abu sun faru da yawa daga cikin mutane kamar yadda ya faru da wani bawan Allah wasu wani soja ne bisa ga zalunci ina ganin ko ya kashe wani direba akan abin nan akan express ko ina ga ko bandit ne ga bandit ne suka harbe shi yana cin tukawa irin wannan motar da ta bamba yana cin tafiya a motan kawai ya sun yi sun yi tsaya sai ki tsaya kawai suka haife shi to kaga da haife shi yayi ya mutu suna harbin shi kuma a kirji suka haife shi amma gari wani ikon Allah a hakan yana zaune a cikin motan wallahi motar ba ta faɗi ba motar kuma ka ta miƙe Allah ya ci gaba da gudanar da wannan motar har zuwa inda ta je ta tsaya ba ta faɗi ta kashe mutane cikin motar ba alhaji kuma yana mace ko ba shi yake kontrolin motan ba tunda wani shugaban suna gani shi ya riga ma ya riga ya ya kwanta ya kwanta kan siyarin ya riga ya rubuta shi akai jini ne kawai ke kwarara yake zuba amma Allah ya sa motar ta ta tsaya akan hanya ba tare kuma barayi ba su samu daman kama su ba saboda bai tsaya motar ta wuce a haka ba ta faɗi ba sun wuce wajen barayi sannan motar ta tsaya to kaga wannan yin Allah ne ina fata mun gane wannan ba wai kawai yin mutane ba ne shi yasa irin wannan yake da kyau a daga karantar da mutane tauhidi bare da gaske balle salama ne zai jingina wani abu zuwa ga wani mutum daga cikin mutane musiba da same ka ya kira sunan wani mutum daga cikin mutane ko wani malami daga cikin malami ko wani shehi daga cikin shehinai cewa ya kawo mara dauki wani duk shirkiya ce Allah ta'ala ya tsare mana imani zaka jama'a ku fihi masail a cikin wannan babu akwai masaloli الأولى تفرق تفسير معرفة النعمة وإنكارها فسر سن نعمر ألا دكما مسلم وأن النعمة رشد جنجنا تقع ألا مسلم أو كون النعمة الثانية نبي معرفة أن هذا جاري على ألسنة كثيرة سن شوى وأن لفظ لمثال فدي شوى أيواني كذا وأن ينا بدانا أكل مرسل متاني ديوا أنقال وأن wanda wannan shi ne mafi yawa الثالثة سين تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة أم بتوانا زنشل سوى إنكار النعمة مسلم نعمة الله بدل شوى نعمة الله سبحانه وتعالى دون لي ولنا تو إنكاري يكي كمن ينا مسلم نعمة الله سبحانه وتعالى سوى ذاك الذين تدوى الرابعة مسألة هدو اجتماع الضدين في القلب akwai haɗa kishiyoyi guda biyu a cikin mai a cikin zuciya guda ɗaya tunda Allah shi kadai ne da zaran ka ɗauki kishiya ɗaya ka sa to kenan Allah da wani kishiyan daban kaga sun an zama abubuwa guda biyu a sai dai a sanya Allah shi kadai wanda shine musabbibul asbab wanda shine mai gudanar da dukkanin komai da yin wato ifarsa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani babu qawli Allah ta'ala babin da ya zo cikin faɗin Allah madaukakin sarki fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sani daga wancan babin ya faɗa mana an haɗa zijjaini a cikin zuciya to yanzu ba zai maka bayani fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sani ku duba yadda malam uslubin Muhammad ibn Abdul Wahhab yake baya budewa da bancan wani da fadin wa yake budewa Allah subhanahu wa ta'ala ko da ya ambata maka sunan babi abin da yake farko wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah madaukaki wannan aya tana cikin suratul baqara ko yau me Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون شياب متامي كبوتا وبجدك شكلين وأن الشيء على الدابو da waɗanda ma suka zo gabaninku in kun yi haka za ku samu tsoron Allah za ku samu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto mene shimfiɗa was samaa bina'an sama ta zama muku mene rufi wa anzala min as-samaa'i ma'an kuma ya sokar da ruwa daga girgije fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar muku da tsirrai ‘ya'yan itatuwa kayan marmari iri daban-daban saboda arziki gare ku sai Allah ce to tun da ba mu yin wannan sai Allah fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiya a cikin gudanar da sha'aninsa wa antum ta'lamuna alhali kuna sani alhali kuna sani wannan ibn kathir ke cewa wannan ya nuna maka cewa tunda babu wanda zai iya waɗannan abubuwa ya yi halitta ya gudanar da halittar ya saukar da ruwan sama ya fitar da tsirrai ya yi kaza da kaza tun da ba mai yin wannan sai Allah yaya to ba wanda ya cancanta kuma abotawa sai shi kadai mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace zaka jama'a ku ne kalman anniddu tana nufin ne shine almithlu wan nadhir almithlu wan nadhir tana nufin a sanyawa ainihin wato Allah wani tamka an gani ko kuma abokin tarayya a cikin gudanar da wani abu wanda ba mai iya yi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai an gane wannan yawwa to kaga wannan sarrafa wani nau'i ne na bauta ga Allah ga wani Allah kamar yadda masu bautan gumaka suke yi an gane suna ganin wanda ya roƙi gunki zai iya amfanar da shi kuma zai iya kare masa mene wata cuta an gane wannan ko ma gumakan suna iya cetonsa a ranar alkiyama haka suke cewa Allah ka bari to wannan wannan kenan sai dai a wannan babin jama'a abinda Allah yake nufi a wannan a malam ibn Abdul Wahhab yake nufi a wannan babi yana batu ne dangane da wa dangane da shirka karama ba shirka babba ba a wannan babi an gane wannan duk da ayat tana magana akan shirka ce babba an gane amma a wannan bigiran yana magana akan wata irin shirka ce shirka ashirku al-asghar shirka karama an gane wannan to bari mu karanta bin sha Abdullahi ibn Abbas qala ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake fil aya game da wannan aya al-andadu wanda ake cewa kishiyoyi ga Allah huwa shirku shi ne yin shirka da Allah an gane da ka hada Allah da wani to kafin ya Allah mene kishiya ko mutum ɗaya zai iya sanya wa Allah kishiyoyi da me kishiyoyi da yawa eh misali wani ya samu kuɗi sai ci tab inda ba dan alhaduwa na ba ai da ban samu kuɗin nan ba ya je gona ko ya ce tab in ban da na sa kashin kaji na yi kaza da noman noman nan bai kyau ba kaga yanzu a can ya sa alayya zan mene kishiya ga Allah ya san ya kashin kaji da kokarin gyarawa da ya zama mene ya zama shi ne mai gudanarwa haka haka haka haka mun gane wannan musamman mutumin da ba shi da tauhidi ko bai san wannan ilimin ba to zai masa wahala ya iya miƙewa a kan hanya madaidaiciya a cikin gudanar da ainihin wato sha'aninta to shi ne abin da malik ke cewa anan al'andalu kishiyoyi da ake nufi anan huwa shirku shi ne shirka da Allah akhfa min dabibin namli ita wannan shirkar jama'a ta fi koyuwa fiye da sawun tururuwa ala safa'in sauda akan bakin dutse fi zulumatil laili a cikin duhun dare kai jama'a mu kalli magana Abdullahi da Abbas ne da da Allah da Allah akwai wahalan gani ko ba wahala kun yi shiru to sawun tururuwa da rana ma ba kuwa ke iya gane sawun tururuwa ba misali a ce ba ku akan dutsen ne cito ana nufi a nan shirka ce ita kuma irin wannan shirkar ta fi koyuwa fiye da ka sifanta a cikin duhun da ya ba fitila a ce maka ana so ne ka gano sawun tururuwa ma'ana hanyar da tururuwa ke bi a saman bakin dutse kuma a cikin duhun dare akwai sauƙi wajen ganowa akwai wahala ko to shi ya sa mafi yawa daga cikin mutane suke faɗawa shirka ba su sani ba saboda wani zai gaci ai ba komai bane ai wani ai normal ne an sa faɗin wannan to me a ciki a da komai a ciki mun gane wannan shi sa muke faɗi ba shirka ba ce da ke fitar da mutum daga addinin musulunci kai tsaye a ce wane ya kafar ba shi ba musulunci a sai dai babban laifi ne a wurin Allah kabira ne daga cikin kaba'irul dhunub ina fata an gane wannan malam bakar abdullahi abu zai yana wani littafi da ya rubuta mai suna kuke mu'jamul manahi al-lafziyya qamus na lafuzan da mutane suke faɗi wannan shari'a ta hana ina fata an gane wannan هذا شيخ شيخ شيخ محمد بن صالح العثيمين shi ma yana da wani littafi mai suna menene na mace sunan littafin ne ina nan da shi ya tarkata zantukan da mutane ke yi ne su ganin ba komai bane amma kuma wajen faɗi sabon Allah ne mun gane wannan so yana da matuƙar muhimmanci malamai su karantar da mutane irin waɗannan ainihin wato al'amura da ake ganin kamar ba komai ba to shi na Abdullahi bin Abbas ke cewa wannan shirka ce wacce ta fi koyuwa fiye da sawun tururuwa akan bakin dutse a cikin duhun dare wa huwa an taqula sahabin manzon Allah ne fa wa huwa an taqula shine mutum ya ce wallahi wa hayatika ya fulan na rantse da Allah da rayuwarka ya kaiwa ne kun gane zancen ba ku gane ba to kun ga ai matsalar kenan sai an yi bayani kenan ko kaga irin wannan sai an je makaranta mutum ne yana son ya rantsuwa da Allah amma ya ce na rantse da Allah kaza da kaza sai ce na rantse da Allah da rayuwarka kenan ya rantse da Allah kuma ya rantse da rayuwar wani to kaga wannan menene ya haɗa rantsuwa da Allah da rantsuwa da wani a lokaci guda shi kuma har ta rantsuwa haƙin wane ne haƙin Allah ne shi kadai ba a rantsuwa da wani Allah kuma zuwa Allah cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to wannan ya shirka da Allah ko da manzon Allah ka karanta ka shirka da Allah dan ba a rantsuwa da manzon Allah baka taɓa jin labarin wani sahabi ya rantse da manzon Allah ba ina fata an gane illa iyaka shi Allah yana iya rantsuwa da abin da ya ga dama da cikin halittarsa shi Allah ne ina fata an gane fa'alun ne ma yuridu shi yasa hatta da rayuwar manzon Allah sai da Allah ya rantsuwa yace la amruka ina rantsuwa da rayuwarka ina fata an gane wannan eh Allah ka tsare mana imani to wannan fadin jama'a cewa wallahi wa hayatika ina rantsuwa da Allah da kuma rayuwarka wannan shirka ne da Allah shirka ce karama wa hayati da kuma ce ina rantsuwa da raina wannan shi ma shirka ne da Allah wa taqulu da kuma ka ce laula kulaybatu hadha da ba dan dan kuikuyan karan nan ba la atana lusus ai da barayi sun shigo gidan nan faɗin wannan magana ita ma shirka ce saboda jingina kariyar zuwa gawa zuwa ga ɗan kwaikwayo zuwa ga ɗan ƙanƙanin kare ki kai ai jiyan nan ai ka dinga jin kusa kusa in ban kusa kusur in ban da wannan karan da ke gidan nan da ba da shi ko gidan nan kuma ƙarya ne waya da shi karan waya ba karan tunani da ƙwarewa ya gano ɓarayi ne Allah wa ya ba shi ikon yin haushi da firgitar da barayi Allah ne to duk sai a tattara kuma a baka ran ya zama shi ya cinye misali haka ne me ya kamata a ce yawwa in banda Allah ya kaddara ya kare mu sannan kuma wannan karan ya yi ta haushin nan ba ko ya kai musu hari ba da barayi ne sun samu damar shiga gidanmu kaga nan ka mai da asalin al'amari zuwa ga wane ne zuwa ga inda Allah ya ga dama ana zuwa karan sai faɗi mutu ko ba yi ko irin barayin da ke zuwa da tsafi a gidan mutum in za su shiga gidan sai an jan haɗa wata laya da ake zuwa haɗa ta da kaza da kaza da kaza ba zan faɗa ba don wani jira yake a faɗa mishi kawai shi shi wani yake samu a ƙwarai kuwa wallahi ba ne eh Allah ya yi ka sai ai wannan shine asalin bacin rana ka kwashi kayan mutum shine bacin rana kun gane kuwa shi barawa yana kiran bacin rana shi ran da aka yi aka yi ran da shi aka kama shi ko shi ne bacin rana jaruwar rana kuma shi ran da ya je ya sace successfully ya samu ya gudu kayan mutum to bacin rana shine ka samu daman satar don wallahi baka ci banza ba ranan alkiyama haka za ka ɗauko waɗannan babaran da waɗannan tunin kayan da waɗannan kayan riƙi-niƙi a kanka har za ka haɗu da manzon Allah ka ce ya rasulallahi aghithni ya manzon Allah agaza min taimaka min manzon Allah ya ce la ughni anka shay'an qad ablaghtuka yau ai na riga na isan maka ba zan iya tsina na ma komai ba a yau ta baka bani waje wannan shekarun da za a yi shekara dubu na kusan dubu arba'in ko to kana tsaye da kayan mashina da kayan motoci da kayan wanki wallahi ba da kayan da gidaje farai yanzu da za ku rigima da wani akan tv a zo ci wallahi wurin nan nawa ne taku kaza nawa ne ya zo a in kace na kai na ban maka a zuwa sa iyaka a nan din na ban maka wannan din ai za mu je lahiyar kace ai a je lahiyar mamana manzon Allah yake cewa wanda ya canza bikon din kasa na farko Allah ya tsire mara albarka Allah ya nisan tashi daga samun rahama sannan ranan alkiyama uwiqat za a zabtaro wannan abin da ya da ya cuci wani in gida ne daga gidan daga saman gidan za a zaftaro gidan har zuwa ƙasa ta bakwai sannan a ɗauko a kinkima wa mutum aka a ranar alkiyama in ji manzon Allah ya ce wallahi haka zai ɗauko wannan yankin ƙasan ya taho da shi gaban Allah niƙi niƙi a ranar alkiyama Allah baka ci banza ba wallahi ina ina kai ina cin banza ai shi yasa manzon Allah yake faɗin cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane اتقوا الله واجملوا في الطلب kuji tsoron Allah ku kyautata a wajen neman ku kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku dinga neman arzikin ta hanyar sabon Allah domin ku sani abin da ke wurin Allah ba a samun shi ta hanyar da'a ga Allah abin nan da ka cuciwa ne ka inciwa ne dan ka samu da ka yi haƙuri zai zo maka ta hanyar halal dama Allah ya rubuta za ka yi an gane amma ka kasa hakuri ne kawai wallahi ka kasa hakuri ne saboda Allah ya jarce ka gani za ka iya ko ba za ka iya ba Allah ka zai mana imani to mu dawo kan karatun laula kulaybatu hada da ba dan dan kankanin karan nan ba la atana nusus da barayi sun zo mana walaula al-baqu fi dari da ba dan wannan agwagwar da ke gidan nan ba irin wannan agwagwar ce mai gisko ba ba suna bin barawo ba ko wanda ke bakon ido in sun zo gida ba a gane ba sai ya bi shi da gudu yana kwa kwa kwa yana kai mai shaki ko to wani sai ya ce maka walaula albaqu fi dari da ba dan agwagwar nan a gidan nan ba la atal nususu da barayi sun shigo gidan nan wa qawlu rajuli sahibihi da fadin wa qawlu rajuli lisa'ibihi da faɗi da zancen mutum da ke cewa abokinsa ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so kaji kai tsaye Allah ya so kuma kai ma ka so wannan ma shirka ne da Allah shirka ce karama wa qawlu rajuli da faɗin mutum laula Allah wa fulan da ba dan Allah da wani ba da kaza ya faru ko da ban samu kaza ba shi ma wannan faɗin wannan magana shirka ce in ji sahabin annabi Muhammad ku ji maganar nan ba maganar Muhammad ibn Abdul Wahhab ba ce maganar wane ne Abdullahi dan Abbas wanda manzon Allah ya masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini sannan kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani shine ki wannan magana ehe don kawai ne shi to kaji ko kaji ko sahabin manzo Allah ne faɗa la taj'al fiha fulanan da wanda kai ce kada ka sanya kada kai ce la taj'al fiha fulanan kada ka sanya wani a cikin zancenka ma'ana ka ce kawai laula Allah inda ba dan Allah ba da kaza bai faru ba shikenan an gani la taj'al fiha fulanan kada ka sanya wani a ciki haza kulluhu bihi shirkun dukkanin wannan shirka ne da Allah in ji wa عبد الله بن عباس الله يقال مش يدعى رواه ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يروي أيهما ونن أيهما ونن أتي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا لقى عمر بن الخطاب ألا يقارى من يشاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياشي من حلف بغير الله دون ديرنسي دون وندبا ألا با فقد كفر حقيقة يا كافرت أو أشرك وهم يا شرك لله رواه الترمذي وحسنه إمام الترمذي يبتدى وأن حديثكما يا حتى ناشي وصحاه الحاكم الإمام الحاكم يا إما تولى الحديث جماعة كنجي سو ذاك wannan zancika jama'a na Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda ba ka da daman ka faɗi irin waɗancan lafuzan jama'a dukkanin su shirka ne da Allah sai dai kamar yadda muka faɗa shirkun asghar shirkun asghar shirka ce karama an gani tsayi sannan wannan hadisi na Umar bin Khattabi Allah ya kara mishi yadda man halaf bi ghayrillah faqad kafara aw ashraka asali a hakikani ana so a karfafa rantsuwa da wane ne da Allah kuma alquran ya karantar da mu wannan ko dukkanin rantsaran zai da annabawa ka dinga yi da wanda ake kai to mana qur'ani da wa ake rantsuwa da Allah ba a rantsuwa da wani Allah muka ce wani Allah kowa ne la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani mala'ika makusanci ga Allah sannan babu wani annabi manzo da za a iya rantsuwa da shi Allah kadai ne ake iya rantsuwa da shi ke ni cewa na rantse da Allah da annabi shirka ne da Allah ballantana ne ce na rantse da annabi ko na rantse da manzon Allah wannan shirka ne da Allah mun gane wannan ko ka ji ko ka so ya faɗi wannan annabi muhammad in ka ce eh an yi din to kai ka je wai ko ko wa zai cutar kai da kai mun gane wannan kasa kuma saurin kai musamman su fama da cutar jahilci mutum sai abu da gangan ce an yi din sai ya zuza yin yana da fuzga bahaushe ya yi gaskiya ya ce jahilci ya kawo kawai magani Allah ka tsare mu dan haka fadin ka cewa faqad kafara aw ashraka anan me yake nufi a wannan na'am yana nufin cewa shirka ce karama an gani cewa aw din nan malamin ka cewa shukkur rawi shakka ne mai ruwaya ne shin cewa yi kafara aw ashraka an gane wannan ko amma zai iya daukan cewa alwawu din litanmiya فقد كفر قم شيء يزم إضافة فقد كفر وأشرك معناتها يا كافر شيء قم يا شركة لله انقالي أمام لم شيء ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر وأن كافر شيء والنبي كيف بن كافر شيء انقالي da haka shirka ce karama kamar yadda muka faɗi yin wannan ne fitar da mutum daga musulunci amma dai me yi babban laifi ne a wurin Allah kuma ka sani ka'ida a wurin Allah Allah baya kankara manyan zunubai duk abin da zaka in kai sallah kai azumi kai kaza to duk wanda zai kankare ma kanana ne don Allah ya bada sharri cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuka nisanci manya-manyan zunuban da ake halin ku gabarin aikatawa nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare ku zunubanku ويدخلكم مدخلا كريما za mu shigar da ku wata mashiga mai karanci zance ya kare ko Allah ta'ala ya samu dace daga jama'a kun ji kamar da malamai suka faɗa wa qala ibn mas'ud haka nan Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa me yace li an ahlifa billahi kadiban أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا الله أكبر عبد الله لما بدي يجي cewa in rantse da Allah akan ƙarya ya fi soyuwa a gare ni fiye da in yi rantsuwa da wani Allah alhaji da gaske nake yi ba ku gane magana ba ku an gane eh abin da yake cewa ya yi rantsuwa da Allah rantsuwa da Allah ba shi bane asalin tauhidi ko to ya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya akan abin da zai faɗin ƙarya ne yana ganin ya fi sauƙi akan ya yi rantsuwa da wani Allah alhali abin da zai rantsuwa kai din gaskiya ne saboda girman laifin rantsuwa da wani Allah mun gane wannan rantsuwa da Allah akan ƙarya mun sanya mai ga musu wanda manzo Allah yake tana cinye ƴaƴa ta cinye dukiyar mutum ta cinye duk abin da ya bari a rayuwarsa kuma ta haramta masa ma shiga aljanna in ji manzo Allah rantsuwa kan ƙarya bala'i ne mana a harkan kasuwa ne a harkan menene noma ne akan sana'anka ne akan komai ka yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya ka san ƙarya kake yi ka rantsuwa da Allah a kan ƙarya wai ko wani ba da shaida wannan mai halakarwa ce to amma duk da ka ga babban laifi ne Abdullahi da Mas'ud yana ganin ya fi sauƙi ka yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya shi ya fi sauƙi a kan a ce ka yi rantsuwa da wani Allah kuma ka faɗi gaskiya saboda rantsuwa da wani Allah shi kai tsaye an ce shi kafirci ne shirka ne shi kuma wancan an ce laifi ne kaga ai gwara kai laifi da kai abin da zai ga zuwa ga mene zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun gane wannan wa an hudayfa radiyallahu an haka da an rawaito daga hudayfa dan yaman Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يشي لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان إن ذاك المغنى kada ka ce Allah ya so da wani an gani Allah ya so da wani ma'ana Allah ya so kuma wani ma ya so a haɗe da juna shi ka faɗi haka in ji manzon Allah walakin qulu sai dai ku ce ma sha Allah Allah ne ya so thumma sha'a fulan sannan kuma wani ma ya so an gani misali ka je neman aure ana tarka tarka an ce ba za a baka ba ana cewa to ai dan gidan wani wani cewa wallahi ba bai shi ba za a baka auren nan ba sai wanda daga cikin babba family wanda ana jin maganar sa sai zo ya sa baki sai ce a ai mun yi bincike mun tabbatar cewa kaza da kaza da kaza saboda ai hakuri a bashi kaga waɗancan tin sun fi yawa amma wannan mutumin ɗaya da ya sa ne da ya sa baki yanzu wancan sun haƙuri sun sallama an baka awara yanzu in ka kana ba da labari ne za ka ci yadda muka saba al'adance a ce in ban da in ba dan in ba dan wane ya so ba da auren nan ma bai yiwu ba ko kai kake ba shi labari sun samu sabari da matan bayan haka kuma mu ɗauki wannan sinariyo ɗin ko ana ta samun tarka-tarka aka zo wajen ka ce kai in ban da na so da awar na ba a yi shi ba ana faɗi ko ba a faɗi to duk wannan zancen shirka ne sai dai ka ce Allah kaɗai ya so ka ce in ban da Allah ya so ya ƙaddara ai ba za ka aure wancan ba sannan kuma in ban da sa baki da na yi ko kaga ai ka raba sanda su ma daban-daban ne ko kuwa to wannan shine tsantsan tauhidi jama'a an fahimta wannan na bamu misali da abin da muke muka saba gudanarwa yau da gobe ne a rayuwar mu mun fahimta jama'a to da haka dole mu dinga kiyayewa ka duba dai wannan zancen manzon Allah yake cewa walakin qulu ma sha Allah sai dai ku ce Allah ne ya so shi kadai thumma sha'a fulan sannan kuma wani ma ya so an gane wannan rawahu abu dawud بسند صحيح امام ابو داود يروي wannan hadisi da isnadi wanda yake ainihin wato ingantacce jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace kenan ba ka da daman ka ce wane ya so wane ya so Allah ya so kuma da wani wannan haɗawan da wawun da kai yana nuna kaman daidaito wajen mashi'ar Allah da mashi'ar mene dan adam to ba a haɗa ganin daman Allah da ganin daman mutum a wuri guda saboda girmama Allah subhanahu wata'ala in labarin shi ba babu wani abin da zai gudana a yadda ake so jama'a mun fahimci wannan to da har jama'a kun ji shi yasa malamai suke cewa amma kalmar kumma idan aka sanya ta to ba ɗaya take da me ba da wawun ba a wajen akwai ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsaye mana imani abin da yasa za ka kalli wannan ka kalli alqur'ani yadda yake faɗi annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake faɗi irin abubuwan da ka ji ana ana faɗi kamar da busiri yake faɗi a cikin a cikin abin da dinsa a cikin alburda ya akramal khalqi ma li man aluzu bihi siwaka inda hulul alhadith alamal in lam takun fi ma'adi akhiran bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallat alqadami فإن من جودك الدنيا وضرتها وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كان شرك شرك الكربة أجتم البردة بعدين فترة بكبر كوري واللوكش saboda manzon Allah ba shi da wani abin da shi a karan kansa yake iya zartarwa ba tare da umarnin wani ba umarnin Allah shi yasa Allah ya ga ya musu kullu aqulu lakum indi khaza'inullah ka ce da su ni ban mallaki tafkar Allah ba ko wala a'lamu ghaiba kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane a in attabi'u illa ma yuha ilayya ka ce da su ni ma ba komai nake yi ba face abin da aka yi wahayin zuwa gare ni mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace sai mu tsaya iyakanin sai mu tashi akan maganin Ibrahimu an-Nakhai amma shi kansa wannan hadisin yana bukatar dan ƙarin bayani insha Allah ta'ala hadisin Hudayfa ta dan Yaman Allah ya ƙara mishi yadda zaka idan mun zo sai mu ƙara bayani akan hadisin Hudayfa daga nan sai mu karanta asari na Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai sai mu karanta masail na wannan bayan Allah madaukakin sarki muke roƙo ya dace da mu da alkhairin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka sanya aljanna da mutum koma a gare mu ya Allah muna roƙonka ka da tafi da alƙalan duniya da lahira abin da karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mani da ku bukatun min alkhairi Allah ta'ala ka biya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته